أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم زامو دورة daga inda muka tsaya darasinmu na lugal arabiya musamman ilimin nahu da muke karanta tuhfatus saniya sharhin ajrumiya mun tsaya a karatun baya inda malam ya ɗauko daga al-mu'rabat bai ce al-mu'rabatu qismani aka zo aka faɗi qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf aka faɗi qismun yu'rabu bil harakat yace sune al-ismul mufrad wa jam'i taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'lul mudari' alladhi lam yattasil bi akhirih shay' saura kuma yanzu zai mana magana akan al'asl fi i'rabi ma yu'rabu bil harakat ne asalin abun da ake yi ma abubuwan da ake musu li'rabi da harakat me asalin abun da me asalin harakat din shine ya saka mafaslin al'aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu qala wa kulluha turfa'u bid dammati وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره منتي أبايدي فصل قبادي نبايدي مغانا دسونا المعربات دينا سوني تتونا أبايا أكنسو ijmalan wato tafsilan yanzu kuma ya kawo su ijmalan me yasa ya kawo su tun farko tafsilan saboda ya rarrabe su filla filla saboda a fahimta in ka fahimta sai ya zamanto abubuwan da ka gama fahimtar su abin da ya saura zai biyo baya shine ka haddace su shi yasa ya kawo su anan ijmalan ya kawo su ijmalan saboda a haddace su na farko kuma ya kawo su tafsilan saboda a fahimce su to bayan ya mana magana akan wanda ake arabe su da harakat su guda hudu sai faɗa kuma me asalin li arabe yace to su dukkan su kulluha turfa'u bid dammati in dai suka zamanto suna mahallin raf'a to ad-damma ita ce asalin alaman raf'a a wannan waje wa tunsabu bil fathati in kuma ta suka zamanto suna mahalli wanda yaqtadi an-nasb to wannan al-fatha ita ce alama asliya na na nasb wa tukhfadu bil kasrati haka in ta zamanto wa'inna abubuwa guda hudun abubuwan da ake musu li'arabi da harakat in suka zamanto suna mahallin khafda wato jarra kenan to kasra ita ce babban alama alama asliya na khafda wa tujzamu bis sukuni in kuma suka zamanto suna mahalli ne na jazma to as-sukun shine alama asliya na jazm yace wa kharaja an zalika thalathatu ashiya' wannan ƙa'ida da aka kawo da aka ce turfa'u bil damma wa tunsabu bil fatha wa tukhfadu bil kasra wa tujzamu bis sukun akwai wasu abubuwa guda uku da suka ware su ba su karban wannan hukunci yace jam'ul muannas salim yunsabu bil kasrati kaga shi la yunsabu bil fatha sai dai bil kasra kaga ya saba asali kenan tunda al aslu an nasbu bil fatha sai zamanto jam'ul muannas salim shi kuma yunsabu bil kasra sai kuma wal ismu allazi la yansarif yukhfadu bil fathati saura mamnu'un min as-sarf shi ma a ka'ida ya saba ka'idan cewa an-nasbu bil fathati sai ya zamanto in ya zamanto yana buƙatan khafda yana mahallin khafda ne to fatha ita ce alaman khafdan shi kaga ya saba ka'ida tunda al-aslu inda ya zamanto yukhfad ne ya kamata ya zamanto bil kasra amma shi kuma yukhfadu bil fathati kaga saba ka'ida na biyu kenan saura na uku alfi'lul mudari'ul mu'tallul akhir yujzamu bi hasfi akhirih sai fi'li mudari'i al mu'tallul akhir wanda ƙarshen shi mu'talli ne ma'ana harafi ɗaya daga cikin guda uku na huruful illa wanda muka faɗe su a baya wanda hariri ya waƙe su yace alwawu wal yawu jami'an wal alif hunna huruful i'tilalul muktanif alwawu wal yawu wal alif in suka rabi ƙarshen fi'ili mudari'i sai a kira wannan fi'ili mudari'i din mu'tallul akhir shi kuma yujzam in yana mahalli na jazma to yujzamu bi hasfi akhirih za a za za a goge wannan harafin illa ne in ya zamanto tana ma fi'li mudari yana mahallin jazma ne misali in ɗaya daga cikin huruful jazma suka shiga jikin shi jawazim to yujzamu bi hasfi akhirih tunda shi mu'tallul akhir sai sharih yake cewa wa aqulu الأصل في الأشياء الأربعة التي تعرب بالحركات أن ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون الأصل يتي أصلي أكن أبوبوان دا الإرابين سودا حركة واتو دا وصلي أكي مسو الإرابي شيني تيوا انتنا محل الرفع ضمة انتنا محل النصب أمت فتحة انتنا محل الخفضة أمت كسرة وجنجزم كما سكوني ذاي yace fa amma raf'u bid-dammati fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fiha fa raf'u jami'iha bid-dammati yace amma wajen raf'a da damma to kulluha qad ja'at ala ma huwa al-aslu fiha duk a cikin wayannan abwabi guda hudu wanda ake musu al-i'rabi bil bil bil harakat duka zaka wajen raf'a damma zaka gani ba abun da yasa ba ka'ida ana ba za a ce maka jamul mu'annasi salim ko kuma mamnu'un min as-sarf ba duk inda waje mahallun yaqtadi ar-raf'a to za ga yurfa'u bid-damma inda yu'rab wa ma yu'rabu bil harakat ne shine ma'anan fa amma ar-raf'u bid-dammati fa innaha kulluha qad ja'at 'ala ma huwa al-aslu fiha fa raf'u jami'iha bid-dammati wa misaluha bai fassara yace misali in kace yusafiru muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu kaga yusafiru fi'li mudari'i marfu' لتجرده من الناسب والجازم محمد فاعل مرفوع بالضمة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة والواو واو العطف والأصدقاء معطوف على محمد والمعطوف على المرفوع مرفوع والمؤمنات واو لأن واو العطف هرينز مؤمنات كما معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة anan kaga abubuwa ne da yawa ya fara da yusafiru kaga yusafiru fi'li mudari'i ne tunda fi'li mudari'i kuma yakunu marfu'an idza kana idza tajarrada anin nasibi wal jazimi fi'li mudari'i dole zaman to marfu'i indai ba wani harafin jazma ko harafin nasba da suka shiga jikin shi to kaga nan ya zaman to da dhamma shi kaga al asli dama duk abin da yake wajen mahallin raf'a ya zaman to bid dhamma ne kaga yanzu ya zaman to fi'li mudari'i marfu' wa alamatu rafi ad-damma sai muhammadu muhammadu kaga fa'il ne ism mufrad kenan misalin al-ismul mufrad kaga yana mahallin raf'a kuma alamar raf'in shi ad-dammatu zahira kaga bai saba asali bai saba qaida ba sai asdiqa'u asdiqa'u nan kaga ba al-ism mufrad bane shi jam'u taksir ne jam'u taksir kuma kaga shi ma yurfa'u bid-damma bid-dammati zahira kuma kaga ga damma a fili sai mu'minatu mu'minatu kuma jam'ul muannas salim yana mahallin raf'a me yasa saboda an yi atfin shi akan muhammadu wal ma'tuf 'ala al marfu'i marfu' shi yasa gan shi marfu' bi damma zahira shine ma'anan misalin da malan ya kawo kaga fi'ili mudari'i gashi nan da raf'a kuma ya zamanto damma ita ce alamar raf'a muhammadu a matsayin shi na fa'il kuma ismu mufrad ka gan shi yana mahallin raf'a kuma damma ita ce alaman shi sai asdiqa shi kuma jam'u taksir ne dama shi ma yurfa'u bid-damma to kaga ga yana mahallin rafa saboda atfin shi akan Muhammad kaga kuma damma ita ce alama na rafa ana haka mu'minatu kaga abuwab din guda uku duka sun fito ba inda aka saba kaida ce maka wannan marfu' wa alamatu rafi wani abu daban da ba damma ba in aka faɗi wani abu daban da ba damma ba shine an saba kaida kenan a wajen damma ka ganin duk inda ya shiga in yana mahallin rafa damma ce kawai alama shi ya ce wa amma nasbu bil fatati fa inna kulluha ja'at ala ma huwa al-aslu fiha ma ada jam' al-muannas salim fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan anil fatati wa misaluha lan ukhalifa muhammadan wal asdiqa wal mu'minati yace saura nasba tunda al'aslu fi nasbi an yakuna bil fathati to anan kuma sai zaman to shi ma duk inda mahallin nasba ne zaka ga fatha ita ce alama sai babi guda ɗaya ne wadda nasba za ta zo tana wani babi zai zamanto yana mahallin nasba ne amma kuma alaman shi alaman nasban ba fatha ba shine babin jam'il muannas salim shine ma'anan ma'ada jam'al muannas salim fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati shi yunsabu bil kasra in kalman tana jam'il muannas ya zamanto yana mahallin nasba za ga kasra za a ce maka wannan منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم سيكاو مثال يتي لن أخالف محمدا والأصدقاء والمؤمنات تاغنا أخالف فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كاغا يفتشي وشيما وجم محل النصب فتحة إتتي علامة شي saboda ukhalifa kaga lan ta shiga jikin shi sai ta maida shi maimakon ya zama marfu' ko majzum sai ya zama to mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira kaga nan al-asl kenan al-aslu fil mansubi an yakuna bil fathati sai muhammadan ukhalifa fi'li mudari ne muka ce mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu zahira فاعله كما ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا محمدا شكما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كاغا محمدا أخالف فعل مضارعين منصوب بلن كما فتح يتتزم علامة شيني أصلي داما محمدا كما اسمين مفرد شي داما الاسم المفرد كما يندي كاو يعرب بالحركات to da nan ya zamanto yana mahallin nasba kuma sai fata ita ta zamanto ita ce alaman shi kaga nan ma ana asali ba saba ka'ida ba sai aka ce wal asdiqa wannan waw din wawul at al asdiqa kuma ma'tufun ala muhammadan wal ma'tufu ala al mansub mansub shi kuma al asdiqa ba ismi mufrad bane jam'u taksir ne jam'u taksir din kuma sai zamanto yana mahallin nasba ne saboda atfin shi akan muhammadan sai zamanto mansub wa alamatu nasbihi shima al-fathatu zahira ba saba asali ba har yanzu sai dai ce wal mu'minati kaga yace wal mu'minati waw din nan wawul atf wal mu'minati kuma ma'tuf ala muhammadan shi kuma mu'mina wal ma'tuf ala al-mansub mansub amma kuma mu'minati ya zamanto mansub bil kasra niyabatan anil fatati saboda shi jam'ul muannas salim kaga na an saba ƙa'ida al'asli in kalima ta zamanto mansuba ta zamanto bil fatha amma a nanas ba sai kaga guda ɗaya ne ya saba a babi ɗaya babin jam'il mu'annas salim a wajen damma ba abun da ya saba a duka babin guda uku a wajen fi'ili mudari'i wajen alismul mufrad wajen jam'u taksir da kuma wajen jam'ul muannas salim duka in suka zamanto suna mahalli na raf'a zaka ji an ce marfu wa alamatu raf'i ad-dammatu zahira amma da aka zo wajen nasba su ma duka mansub wa alamatu nasbi al-fatha sai a babi guda ɗaya ne babin jam'ul muannas salim shi kuma za a ce maka mansubun bil kasra wa ala niyabatan anil fathati li'annahu jam'ul muannas salim shine ma'anan misalin da lan ukhalifa muhammadan wal asdiqa wal mu'minati kaga ya ce wal muminati ya ce wa amma al-khafdu bil kasrati fa innaha kulluha qad ja'at ala ma huwa al-asl fiha ma ada al-fi'l al-mudari' fa innahu la yukhfadu aslan wa ma ada al-ism alladhi la yansarif fa innahu yukhfadu bil fathati niyabatan 'an al-kasrati wa misaluha marartu bi muhammadin wal rijali wal muminati wa ahmada kaga sai ya ce maka أما خفض الخفض كما دام الأصل فيه أن يكون بالكسرة شيني الأصل سيأكدو بأبواب دما يعرب بالحركات سيأكدن سداما قاسو قداهدو الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع جمع المؤنث السالم kaga su da suka zama guda hudu khafda baya shiga cikin fi'ili kaga guda ɗaya ya fita kenan tunda baya shiga cikin fi'ili mudari a cikin ma yau rabu bil huruf ma rabu bil harakat ɗaya ya fita saura guda uku al-ismul mufrad shine saura sai jam'ul muannas jam'ul muannas salim sai jam'u taksir shi kuma anan abun da ya saba ka'ida a cikin shi guda ɗaya ne shine al-mamnu' min as-sarf al-ismu allazi la yansarif shi in ya zamanto yana mahallin khafda sai ya zamanto makhfudun ba bil kasra asali ba sai ya zamanto makhfudun bil fatha niyabatan anil kasrati sun yi canje da shi da jam'ul muannas salim shi jam'ul muannas salim in ya zamanto mansub zai zamanto alamatu nasbi al kasra niyabatan anil fatha shi kuma al mamnu' min as-sarf in yana mahallin khafda zai zamanto makhfudun bil fatha ba bil kasra ba niyabatan anil anil anil kasrat sai kawo misali yace wa misaluha marartu bi muhammadin marartu fi'l wa fa'il ba harfu jar muhammadin majrurun bil ba wal waw waw al atf wal rijal ma'tufun ala muhammad wal ma'tuf ala al majrur majrur ko makhfud siwa wal mu'minati al waw waw al atf wal mu'minati ma'tuf ala muhammadin haka wa ahmada to kaga nan wajen muhammadin din nan shine al-ismul mufrad kaga shi ya zamanto makhfud wa alamatu khafdi al-kasratu zahira asali kenan haka war rijali ar-rijali jam'u taksirin ne ya zamanto matuf ala muhammadin sai ya zamanto shi ma war rijali ya zamanto yana da ya zamanto makhfud wa alamatu khafdi al-kasratu zahira shi ma yana kan ka'ida sai wal mu'minati والمؤمنات shi ma matsufa ala muhammadin ya zamanto da kasaran shiga mu'minat yana kan ka'ida har yanzu tunda shi dama a waje ɗaya yake saba ka'ida shine a wajen mahallin nasba nan kuma sai ya zamanto mansubun bil kasra niyabatan anil fathati sai da yace wa ahmada da yace wa ahmada nan ne aka saba ka'ida ahmada matuf ala muhammadin والمعطوف على المجرور مجرور سي زمن توشيكما مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف تكاغا أنني أكا سابق أيدا الاسم المفرد أنت في ديدي جمع التكسير ديدي الجمع المؤنث السالم ديدي سي ممنوع من الصرف نني زمنته مخفوض بالفتحة نيابة عن الكسرة kaga abubuwan da suka saba kenan an faɗi nawa ya ce dama wa kharaja an zalika salasatu ashiya jam'ul muannas salim yunsabu bil kasra wal ismu alladhi la yansarif yukhfadu bil fathati do an faɗi su saura na biyu saura na uku wanda shine al fi'lu al mudari'u al mu'tallu al akhir yujzamu bi hasfi akhirih sai ce amma al jazmu bis sukuni fa anta ta'lamu anna al jazma mukhtassun bil fi'l al mudari' فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم ومثاله لم يسافر خالد يتمك جزما داما كارغا كاسني تون أبايا تشوى جزما مختص بالفعل المضارع بذاك جي أنت مك فعل ماضي مجزوم با بذاك جي فعل أمر أو جنب بصريين أتي مك مجزوم با بل لي سورا يوموش الاسم كوانا أبو دام شي مختص بالفعل المضارع يتي فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون على على ما هو الأصل فيها يتي إن دي زمنتو صحيح الآخر فعل المضارع كو زمنتو صحيح الآخر كو كما زمنتو معتل الآخر فإن كان صحيح الآخر تو يجزم بالسكون شيني أصلي دام الجزم يكون بالسكون وإن كان معتل الآخر تنني أصل بابي يتي سي زمنتو يجزم بحذف حرف العلة يتي إن كان صحيح الآخر مثال شكتي لم يسافر خالد لم حرف جزم ونفي وقلب حكا أتي كرانش لم إن تشتنا شكاتي كم فعل مضارع سيتميد شي دقا مرفوع شي سي زمن تو مجزوم ذاك جد فرقو أتي مكا يسافر ضمن شي درفع لم تنا شكاتي سيتميد شي لم يسافر شيني معنى harfu jazmin har yanzu in ta shiga jikin fi'ili za ta same shi yana nan yanda yake misali a isbati ne yusafiru kana isbatin yana yin tafiya tana shiga jikin shi sai ta yi kalbin shi sai ta yi kalbin shi ilal mudi zai koma fi'li mudari a ƙa'ida fi'li mudari ya dullu alal hali wal istiqbal yusafir ba yana gwada yanzu ne yake tafiya ba to lam tana shiga jikin shi sai ta mai da shi fi'li madi sai ya zama to lam yusafir bai yi tafiya ba in zan ce maka safara muhammadun kai kuma sai ka ce lam yusafir kaga nan madi kace magana ai bai yi tafiya ba to shine ma'anan qalbin din cewa ana kiranta lam harfu nafin wa jazmin wa qalbin kaga da farko ta yi jazma ta samu yusafiru ta mai da shi yusafir wa jazmin shine jazman da ta yi ta yi nafi kuma ta kawar da hukunci da isbati ne ta kawar da shi shine ma'anan nafi kenan sai kuma qalbin qalbin shine ta qalbin shi min al-mudari alladhi yadullu ala al-hali wal istiqbal ila al-mudi ta mai da shi da yana gwada yanzu da gaba sai ta mai da shi fili mudari kenan ta mai da shi fili madi shi yasa ake kiran talam sai a ce mata harfu nafin wa jazmin wa qalbin duk ayyukan ta ne a lokaci daya to kaga in kana sahiha al-akhir kenan yusafiru kaga sahihu al-akhir tunda babu waw a ƙarshen shi babu alif babu ya shine ma'anan sahih to in ya zamanto kuma mutallal akhir sai ya zamanto hukuncin shi in yana mahallin jazma bi hasfi harfin illati za a goge harafin illa in yana mahallin jazma misalin shi kace lam yas'a bakrun aga asalin fi'lin yas'a yas'ani da yadin shi lam tana shiga jikin shi sai ya zamanto majzumi tunda ya zamanto majzum shi kuma dama an faɗi ƙa'idan fi'li mudari in kana sahiha al-akhiri yujzamu bis-sukun wa in kana mu'talla al-akhiri yujzamu bi hasfi harfi al-illati sai aka samu harafin illa a ƙarshe ya din nan sai aka goge ta sai ya zama yas'a to ya zamu yi mu gane cewa me aka goge a nan kuma meye wakilin da yake gwadawa ƙa'idar lugar arabiya duk abin da ka goge shi sai ya bar wani alaman da zai gwada cewa da akwai wani anan wani abu ne ya goge shi to shi yasa wannan fathan take zamantowa dalili da alama akan cewa akwai alif da a ƙarshe lam yas'a bakrun wa lam yad'u zaka ce yad'u da waw a ƙarshe fi'li mudari'in da'a lam tana shiga jikin shi sai ta mai da shi majzum shi ƙarshen shi dama harfin shi fi'li mudari ne mu'tallul akhir da lam ta shiga jikin shi ta mai da shi majzum to kaga harful illa a jikin shi dole a goge shi wanda shine waw a jikin yad'u to ana goge shi sai a bar wannan damma a jikin yad'u sai ya zaman to lam yad'u wannan damma ita ce dalili da alama akan cewa da akwai wani waw a waje an goge shi ne aka lam yaqdi asalin shi qada ne yani a ƙarshen shi saboda yaqdi shine asali mudari'in qada masdarin shi alqada'u da lam ta shiga jikin yaqdi sai ta maida shi majzum shi kuma fi'li mudari'i ne mu'tallul akhir da ya zama mu'tallul akhir to yuzzamu bi hasfi harfi al-illat anan kuma yani na jikin yaqdi shikenan sai aka goge ta da aka goge ta sai aka bar kasra ta zamanto dalili da alama akan cewa da akwai ya a wajen sai zamanto lam yaqdi to kaga wannan yace fa kullum min yas'a wa yad'a wa yad'u wa yaqdi fi'lun mudari'un majzumun bi lam wa alamatu jazbi hazfu al-alif yas'a alif ne a ƙarshen shi sai aka goge shi aka bar fata ta zamanto alama wau a jikin yad'u aka bar damma ta gwada cewa da akwai wani wau a wajen haka ya na jikin yaqdi aka bar kasra ta zamanto alama akanta to kaga nan khulasan wannan fasli shine cewa an faɗi abubuwa guda hudu a baya aka kira su cewa al-ismul mufrad da jam'u taksir da jam'ul muannas salim da fi'lul mudari' as-sahihul akhir aka ce maka wa'innan hudun sune ake musu i'rab bilharakat su ake musu lirabi da wasali to a jikinsu ya kace dukkansu ƙa'idansu in a mahallin rafa ne da damma in a mahallin nasba ne to fatha in a mahallin khafda ne ai kasara in a mahallin jazma ne sukun za a sai aka ce abubuwa uku sun saba wannan ƙa'ida su ne jam'ul muannasi salim shi yana mahallin nasba to kasara yunsabu bil kasrati niyabatan anil fathati haka aka ce jam'ul mumnu' min as-sarf shi kuma in yana mahallin khafda to yakunu makhfudan bil fathati niyabatan anil kasrati sai na uku shi kuma fi'lil mudari al-mu'tal lil akhir shi kuma nan ba yujzam ba bisukun ba kaman asali sai zama majzumun bi hasfi harfin illati shine abun da malam duka ya gaya mana bi tafsir sai wani fasli na gaba da yake cewa bayan ya gama mana magana akan al-mu'arabat bil huruf bil harakat saura al-mu'arabat bil huruf to sai yake cewa qala wallazi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'i at-tasniyatu wa jam'u al-mudhakkar as-salim wal asma'u al-khamsa wal af'alu al-khamsa وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين سيتي wannan fasalin yana dauke da unwanin al-mu'arabat bil huruf abubuwan kuma da lugar arabiya wanda ake musu al-i'rabi da harfufi ba da ba da ashkal ba ba da wasali ba su al-i'rabin su da harfi zai yace su din kuma su guda hudu ne su ba at-tasniya wato musanna kenan shine ma dalla ala ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء abin da yake gwada biyu maza ko biyu mata tare da ƙarin alif da ta a ƙarshen shi shine musanna kenan wanda aka zamanto aka mai ƙarin alif da ta dukkansu sharaɗi ne sai sun zama ƙare ne kaga na farkon wanda yake ake mai li'rabi da huruf kenan shine al-musanna sai jam'ul mudhakkar salim shi kuma ma dalla ala akthar min ithnayn bi ziyadati salihun litajrid wa atfi mislihi alayhi shine jam'ul mudhakkar salim wanda yake gwada sama da biyu maza salihun litajrid bi ziyadati wa wan nun salihun litajrid wa atfi mislihi alayhi wanda yake gwada sama da biyu maza wanda ake ƙara mai ziyadan wau da nun a ƙarshen shi ko ya da nun a mahallin nasba da jarra kenan salihun litajridi sharadin shine cewa za a iya goge wannan ziyada wa atfi mislihi alai za a iya atfin wani irin shi a ce kaza wa kaza zaidun wa zaidun sai su zamanto zaiduna zaidun wa zaidun wa zaidun su zama zaiduna duka jami ma'anan jam'ul muzakkar kenan za a yi ƙarin wau da nun ko ya da nun ka ce zaidina za ka iya goge wannan ziyada kuma ka yi atfin mislihi alai in ka goge wannan ziyadan zai zama zai za ka yi atfin wani zai da akan wannan wannan duka sharaɗi ne don a kawar da su alkamara ne wanda tasniya ne amma na abu guda biyu daban-daban a babin tasniya ce haka a jami'i akwai abubuwan da za a iya musu jami za a gansu daban-daban to sharaɗi ne sai sun yi ittihadi sai dai kuma in a yi taglib in kaga abubuwa guda biyu an musu tasniya dama duka wannan sharaɗi salahiyatu tajrid wa athul misl sharaɗi ne duka akan tasniya da jam'ul muzakkar salim in kaga an yi abubuwa guda biyu aka yi tasniyansu kamar a ce jadida ne ko kuma a ce kamara ne ko umara ne an ce umara ne ana nufin abubakar da umar kaga umar daban abubakar daban ba za ka yi atfinsu ba ba za ka ce kaman zaidu da zaidu kaga ka yi atfinsu a kan junansu to ba za ka yi cewa umar da abubakar ba kuma ya zama to duk abu ɗaya ne za ka yi tasniyansu ba ba zai yi ba sai dai ka yi taglibi ka gallaba shaksiyan mutum ɗaya akan ɗaya haka kamara ne ana nufin kamar da shams kaga su abubuwa ne daban-daban amma an yi tasniyansu domin babu taglib ne sai al-asma'ul khamsa na uku daga cikin wayin da ake musu li'arabi da huruf shine al-asma'ul khamsa sune abun akhun hamun kaza ka wahanu wan nafsu fi hadha al-akhir ahsanu shine abuka abuka akhuka hamuka wafuka wazumali sai al-af'alul khamsa su kuma su ma yu'rabu na hudu daga cikin abubuwan da ake musu li'arabi da huruf wanda wasu na kiran su al-af'alul khamsa wasu na kiran su al-amsilatul khamsa haka na asma'ul khamsa wasu na cewa al-asma'us sitta saboda suna ƙari ƙarin wani ɗaya a ciki al-af'alul khamsa ko al-amsilatul khamsa sune yaf'alani wa taf'alani shine mattasala bihi aliful isnayn kenan wa yaf'aluna wa taf'aluna ما اتصل به واو الجماعة وتفعلين ما اتصل به ياء المخاطبة سوني الأمثلة الخمسة تو إن دكان سكواني أنا ميل إعرابي ده حروف تا شيني إن كدوكي مثالي نفركون شيني المثنى هو تو المثنى ذاك المصراني كان كاي تسنيه مصر ده مصر babban birni da babban birni tunan in yana mahalli mahalli na rafa zai zamanto marfu'un bil alif kaga alif harafi ne ba haraka bane ba wasali bane alif haraka ce to amma kaga nan ya zamanto musanna zai zamanto marfu'un bil alif kaga na farko kaga ta inda ya zamanto yu'rabu bil huruf kenan in ya zamanto kuma yana mahallin nasba zaka ce misraini ko rajulani ko rajulaini rajulaini in yana mahallin nasba da jarra kaga nan zaka ce majrurun biliya li'annahu musanna wan nun kuma iwadun an tanwin fil ism al mufrad kaga nan ya din ita zamanto alama haraka ce ita ba wato ita harafi ne ba haraka bane kaga sai zamanto musanna a mahalli na rafa za a ce marfu'un bil alif a mahallin nasba ce mansubun biliya li'annahu musanna a mahallin jarra kuma a ce majrurun biliya li'annahu musanna har yanzu kaga saboda shi yurfa'u bil alif wa yunsabu wa yujarru biliya kaga shine ta inda ya zamanto yu'rabu bil huruf bil huruf kenan ba harakat ba sai na biyu kuma jabul muzakkar salim misalin shi kace muslimuna muslimuna yana daidai da kace muslimun wa muslimun wa muslimun to laraba ba sa son tsawaita abu sun fi son ikhtisari a komi nasu a takaita koma mai maimakon a yi ta tsawaita sai suka ce muslimuna sun saka waw da nun da ya da nun za su zamanto alama ne na gwada wannan muslimu in ana so a faɗe su sun wuce biyu sai a ce muslimuna a ƙara musu waw da nun a jikin muslimu ko a ƙara mai ya da nun in yana mahallin nasba ne ko jarra to ka ganin muslimuna zaka ce ja'al muslimuna misali muslimunan nan sai zamanto fa'il marfu'un bil waw saboda shi jamil muzakkar salim kaga nan ya zamanto marfu'un bil harf ba bil haraka asali an saba da marfu' a ce bid damma haraka kenan amma nan kuma marfu bil waw saboda shi jam'il muzakkar salim saboda shine ma'anan yu'rabu bil huruf lirabin shi da harafi ake mai in yana mahallin nasba kuma zaka ce ra'aytul muslimina muslimina nan sai ka ce maf'ulun bihi mansubun bil ya li'annahu jam'ul muzakkar salim kaga kaida ya kamata ya zamanto in ka ji mansubi in dai a babin ma yu'rabu bil harakat ne a ce mansubun bil fatha amma da yake shi arabu bil huruf sai a ce mansubun bil ya haka marartu bil muslimina yana mahallin khafda muslimina kace majrurun bil ba wal muslimina majrurun bil ba wa alamatu jarrihi al ya saboda shi jam'ul muzakkar salim dama shi jam'ul muzakkar salim yurfa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya' shi haka yake kaga na biyu kenan wajen wanda ake musu li'arabi da da huruf na uku shine al-asma'ul khamsa wanda sune abuka akhuka hamuka ufuka wa zumali in suna mahallin raf'a zaka ce jaa abuka kaga abuka fa'il marfu'un bil waw ko fa'il marfu' alamatu raf'i al waw لأنه من الأف... من الأسماء الخمسة kaga wannan ya zamanto marfu ba bidamma ba saboda wannan yu'ra asma'ul khamsa yu'rabu bil huruf wala yu'rabu bil harakat to zai zamanto marfu bil waw waw kuma harakat in yana mahallin rafa kenan in yana mahallin mahallin nasba ne kuma sai ka ce ra'aytu akhaka kaga akhakan nan maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al fatha وأخا مضاف والكاف مضاف إليه كغنن شما يزمنتو منصوب بالألف با منصوب بالفتحة با سبود يعرب بالحروف با بالحركات با أكا إينا محل أكا مررت بأخيك أخيك النزي زمنتو مجرور مجرور بالياء مجرور بالياء كاغا يزمنتو مجرور amma kuma ba bil kasra ba saboda shi la yu'rabu bil harakat wa inma yu'rabu bil huruf sai zamanto majrurun bil ya shi kaga kowanne a nashi yana da nashi a tasniya wato a musanna akwai inda suke ishtiraki misali za a ce maka musanna yurfa bil alif wa yunsabu bil ya kuma wa yujarru har yanzu bil ya kaga sun yi ishtiraki a wajen hukunci ya duka ita ta dullu ala nas kuma wata dullu ala aljar haka in ka zo jam'ul muzakkari salim zaka ce marfu'un bil waw ma'ana yurfa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya har yanzu sun ƙara ishtiraki amma asma'ul khamsa ba ishtiraki zaka ce marfu'un bil waw wa mansubun bil alif makhfudun biliya kowanne da nashi kaga na uku daga cikin wayanda yu'rabu mimma yu'rabu bil huruf kenan shine al asba'ul khamsa haka sauran misali za ka karasa abuka akhuka hamuka wafuka wa zumali da shurut din i'rabin su haka wanda duk ya faɗi su bit tafsil a baya sai na hudu sune al af'alul khamsa ko al amsilatul khamsa shine kuma tarifin shine mattasala bihi aliful isnaini أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ياء المؤنسة المخاطبة مثال يضربان وتضربان ويفهمون وتحفظون وتسهرين كاغنان يضربان شي كومينا شي ما اشتراكي يكي إن ينا محلي نرفع تندفئلي مداري ينا دحالات قداؤكم ko ya zamanto marfu' idza tajarrada 'anil nawasib wal jawazim ko kuma ya zamanto mansub idza dakhalahu harfun min huruf an-nasb ko ya zamanto majzum idza dakhalahu harfun min huruf al-jazm to in yana mahalli raf'a a af'al al-khamsa to zai zamanto nun din nan za ta zauna zaka ce yadribani in yana mahallin jazma ko nasba kuma zai zamanto mansubun bihasfin nun ko kuma majzumun bi hasfin nun har yanzu haka taktubani zaka ce lam yadriba walan yadriba har yanzu a mudari ne kawai a mahallin raf'a ne zaka ce tadribani ko yadribani haka tadribuna zaka ce ko taf'aluna fa in lam taf'alu walan taf'alu kaga duka da lam da lan din duk sun maida taf'aluna taf'alu saboda dama wannan yunsabu bi hasfin nun wa yujzamu har yanzu bi hasfin nun yurfa'u bi subutin nun haka zaka ci gaba da misali yafhamuna lam tafhamu lam yafhama haka dai har zuwa tasharina wa tahfazuna to kaga wannan bayani kenan ijmalan bayan bayani tafsilan ya faɗi al-mu'arabat bil huruf anan ijmalan bayan ya ambace su tafsilan a baya yace sune at-tasniya jam'ul mudhakkar salim wal asma'ul khamsa wal af'alul khamsa wanda sune duka wannan aka yi misalin su abun da yasa ba tsawaitawa a bayani saboda dukkan su an riga an yi su ba bakon abu duka a ciki dama mun ce yanda ya fara tun a baya da yace faslun ko kuma al-mu'arabatu ko faslun al-mu'rabatu qismani nan ya kawo shi ne abin da yayi a baya ne zai kunshe su a wani yan kadan shi yasa za ka gansu shafin su bai fi shafi uku ba gaba daya shikenan shafi uku akan duk abin da yayi a baya shafi da yafi goma to ya kawo su ijmalan ne dan a haddace su da farko kuma ya kawo su tafsilan ne dan a fahimce su za mu tsaya nan wajen sai gaba kuma za mu tashi yarabin kowanne a cikinsu guda hudu sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
alhamdulillah an saurari karatu kashi na takwas kenan a cikin wannan littafi na nahau ajrumiya tare da sayyidi mubashir bin maulana shaktayar usman bauchi wanda darul ulum suka dauki nauyi a recording by sautul faida special media bauchi domin karin bayani a iya tuntuɓa mu a nambar waya kamar haka 0703778577 a yi sauraro lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh